أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله وقدره مقدار العزيز يا همة شيخ دروا لنا بهذا المهدر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة المسلمين ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan gaisuwa ga Allah subhanahu wata'ala da salati da taslimi ga shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta Juma'a a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko da zama don ci gaba da karatuttukan mu da muke gudanarwa a cikin wannan masallaci mai albarka wannan gari mai albarka na karatun littafin Muktasar al-Akdari wanda yake sanar da mu yadda za mu yi sallah a cikin yadda za mu yi sallah da sauran masail wanda suka kunshi sallah a bayan gaisuwa muna yi kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu insha Allah yau juma'a 28 afwan 27 ga watan zulqi ga watan al-muharram watan farko kenan a musulunci hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da biyu ga watan takwas watan August kenan miladiyar annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da hudu insha Allah yau shine karatunmu na halka na goma sha takwas jiya mun yi halka ta goma sha bakwai yau kuma za mu ci gaba a jeren giyan karatunmu na wannan littafi na muktasar al'abdari wannan zaman da za mu na yau shine zama na goma sha takwas a cikin jeren giyan zaman da muke don karatar da wannan littafi na muktasar al'abdari Allah ya taimaka a in ba manta ba a ajiya mun yi bayani akan sunnonin sallah sunnonin sallan nan guda goma sha uku mun mun karanta su kuma mun biyo su ɗaya bayan ɗaya mun yi bayani gwargwado da yadda Allah ya ba mu ikon yin bayani a kansu. To insha Allah a yau kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a ba faslon fil fada ilu sala. Shi ko wannan faslin zai mana magana ne akan mustaban sallah. In aka tuna in an tuna a farko dai mun fara da fara'idul salati ko mun yi faɗin sallan nan guda goma sha hudu. sannan muka zo sunonin sallah su kuma guda goma sha uku to yau kuma Allah ya ba mu iko mun kai inda za mu fara da kuma mustahabban sallah su kuma su ma sun kai adadin farallan sallan nan guda sha hudu su ma mustahabban sun kai guda goma sha hudu insha Allah za mu fara yau insha Allah da kuma bayani akan su insha Allah wa fada'iluha mustahabbanta ma'ana abin da ake nufi wannan lamirin yana koma ga sallah ma'ana fada'ilus salati hadin nan lamiri ne wanda yake koma a salati fada'ilus salati kenan na'am musabban sallah na farko mala yace raf'ul yadaini daga hannuwa ila inda ihrami a lokacin kabbara harama ana ji hatta tuqabil al-udnaini har sai hannuwan guda biyu sun kai daidai wurin kunnuwoyi guda biyu, kunnuwa guda biyu. A tuna lokacin da muka yi magana a kan farillan sallah, mun ce akwai takbiratul ihrami. A lokacin sai na ce muku yin kabbara farilla ne. Amma ɗaga hannun shi kuma mustahabi ne gashi anan. An fahimta? Da haka ɗaga hannun kuma ɗagawar daidai setin kunnuwoyinka. hannun dama ya setin kunnan dama, hannun hagu ya setin kunnan hagu, kada kuma ya wuce kunnan. An so ya ƙasa da kunnan ba matsala, amma kada ya wuce kunne. Kada ka ɗaga shi ya kai daidai setin kanka, ko ko ya wuce kai bai yi ba. Daga daidai kunne zuwa wuya duk inda ka ɗaga ya yi. An fahimta? Wannan daga cikin musaban a sallah kenan. wa qaulil ma'amumi da faɗin mamu mamu shine wanda yake bin sallah yake bin liman da faɗin mamu wal fazdi da kuma wanda yake sallah shi ɗaya rabbana wa lakal hamdu da faɗin wannan kalmar ta rabbana wa lakal hamdu wannan shi ma musahabi to kila wani ya iya tambaya ya ce a'a to ai jiya a cikin sunnoni mun ce a cikin sunnonin sallah akwai sani Allahu liman hamida. Ko, yanzu kuma muka ce rabbana wa lakal hamdu shi kuma ba yana cikin sunoni bane yana cikin musafai. To me bambancin su? To ga bambancin kamar haka. Duk da dai za mu yi bayani amma dai tunda na ambata nan ba zan yi bayani wannan sai mu. Faɗin sani Allahu liman hamida waye yake faɗin wannan? Liman. An fahimta? Shi kuma rabbana wa lakal hamdu waye yake faɗa? ko dai ya zama mamu ko kuma ya zama mai yi shi kaɗai kamar yadda na gaya muku zai iya haɗa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu zai iya haɗa biyun to shine bambancin an fahimci bambancin na wata aminu ba'da fatiha da faɗin amin bayan an idar da karatun suratul fatiha til kitab liman na cewa wala dalil ku kuma ma mu sai ku ce amin an fahimta lil faddi wal ma'mud idan mutum shi kadai yake sallah shi ma zai ce amin in kai kadai kake sallah ka ce wala dalil sai ka ce amin ana ji wal ma'mumi hakan nan idan kana bin liman mamun da suke baya za su ce amin an fahimta na'am wala yaquluha imamu amma a mazhaban malikiya aka ce liman ba a ce ya ce amin din ba an fahimta sai dai illa fi qira'ati surri sai dai a karatu ne na boye an sa karatu na boye kuma mamu a lokacin ba su san malima ya kai gejin ya kai iya wala dalima ba sani ba da haka sai liman din ya ce amin an fahimta na'am wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'i ana ji shi ma me mustahabi ne wa sujudi da yin tasbihi a cikin sujada shi ma ne mustahabi ne za mu yi karin bayani a gaba akan shi wa tadwilil qira'ati da tsawaita karatu fi subhi a sallar asuba an so a tsawaita karatu a sallar asuba والظهر da sallar azhar taliha tana bin sallar asuba yadda aka tsawaita kamar in a sallar asuba an karanta aya 100 to a sallar azhar sai a karanta aya 50 misali kenan an fahimta na'am wa taqsiruha da takaita karatu fil asari a sallar la'asar wal maghribi da sallar magariba to nan an ce azhar an yi 50 ko to azhar a la'asar da magariba sai a yi talatin an ƙara ƙasa ko? Na'am. Wata wasu da da da ainihin tawassu ɗin karatu ya zama an an yi tsakatsaki na karatun fil isha a sallar isha. Abin da ka san an karanta a sallar asuba an karanta karaka ɗari aya ɗari kenan a sallar isha sai a raba. Sai a yi nawa? Sai a yi hamsin. an fahimta ko ayi arba'in sawa'un wa takunu suratal ula kuma ya zama sura da ka karanta a raka'a farko qablu saniya kafin raka'a ta biyu adwalu ita ta fi tsawo min ha daga raka'a ta biyu ya zama raka'a ta farko in ka karanta aya talatin to raka'a ta biyu sai ya zama ashirin da biyar ko kuma aya ta farko raka'a ta farko in ka karanta sura mai aya ɗari to raka ta biyu ka karanto mai ayar da take ƙasa da ɗari wannan mustahabi ne an so haka an fahimta wal hayatil ma'luma da hay'a ta sallah ruku'i a cikin ruku'i wa sujudi da cikin sujada wa julus da zama zamu faɗi yadda ake ma'ana da yadda ake yin zama cikakke da yadda ake sujada cikakke da yadda ake ruku'i cikakke zamu yi bayani a gaba insha Allah akan ya ake sujada cikakken sujada ya ake ruku'u cikakkiyar ruku'u ya ake zama a sallah cikakken zama wal qunutu da karatun al qunut sirran a ɓoye qabla ruku'i kafin a yi ruku'i a sallar ne a sallar asuba wa ba'da suratin ana kuma iya yi a wa ba'da suratin bayan karanta sura istaniya a raka'a ta biyu subhi ta asuba an fahimta bayan an karanta fatiha an karanta sura me zai biyo baya sai karatun alqunut karatun alqunut din kuma a wata sallah sallah asuba ya ji alqunut din zamu ji bayani zai zo a gaba da yadda ake alqunut din waya jizu ya latta ba da ruku'i ayi alqunutu bayan an yi ruku'u idan liman ya manta sai da yana kare sura kawai ji Allah akbar ka tafi ruku'u to jaza ya halatta bayan an dago daga ruku'u sai liman ya tsaya an aka ji liman ya dade to in ma mun masu ilimi ne kuma sun taba karanta wannan littafin namu na adari sun ji wannan karatun kenan ya halatta in liman bai yi ba bayan an dago daga ruku'u za a iya yi sai kowa ya kama yin me ya kama yin wannan alqunut din an fahimta waddu'a ba'da tashahudi tashahudu sani da yin addu'a bayan an kare tahiyya ta biyu tahiyya ba ta raka'a ta biyu ba raka'a ta hudu tahiyyan karshe bayan an gama tahiyya ka gama yin salati ga manzon Allah to an so ayi wasu addu'o'i zamu yi bayanin su a gaba wa yakunu tashahudu sani ya zama tahiyya ta biyu adwal min awwal ta fi tahiyya ta farko tsawo an fahimta tahiyya a nan wurin kuma akasin sura raka ta farko an fi san dadewar da aka yi raka ta biyu ta zama me tafi tafi tsawo a sai kasa amma a wurin zaman tahiyya zaman tahiyya na, na biyu an fi so ya kasa na, na farko kai na biyun kuma ya fi tsawo sai da ayi addu'o'in nan da za ka yi an fahimta wata ya muni bisalam da damuntawa damuntawa a wurin yin sallama. Wata haiku sababa da motsa manuniya ya tsanka manuniya fitta shakuri a wurin yin tahiya, shi ma motsawar za mu ji ya ake yi, bayani zai zo a gaba. To wannan su ne musabban sallah guda goma sha hudu, to yanzu za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, insha Allah. يعني أن الفرائض الصلاة هي ما ذكر وهاك شواهدها كشواهد نفرقو ما ليسي رفع اليدين عند الإحرام أجا هنوا أياين كبر حرما كما كتي هنن يزما أزوى لمن كبيني daidai kafaɗu daga kafaɗa zuwa ina zuwa kunnanka wannan tsakanin duk inda ka kai hannun ya kai masha Allah yayi an bayyanta da hadisi ibn Umar sai da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa sai na Umar bin Khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifi wani tsira da mun Allah ta tabbata gare shi kana idza fataha sala ya kasance idan ya bude sallah rafa yadaihi yana daga hannuwansa har zuwa liman kibai daidai kafadinsa idan ya buɗe sallah da me yake buɗe sallah a ba mun yi hadisin ba ba me yake fara buɗe sallah da shi shine ne shine Allahu akbar kabar harama kana yin kabar harama to shine mabudin sallah an bayyana da haka da zaran zai yi kabar harama yana ɗaga hannunsa daidai kafadinsa haka kenan Allahu akbar yayi Allahu akbar yayi Allahu akbar sai tun kunne na kenan yayi kada ya wuce kunne kada kuma ya kasa da kafada an fahimta na'am wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sa wa hadisi Mu'adh bin Jabal da kuma hadisin sahabin manzo Allah na Mu'adh bin Jabal allazi rawahu Tabarani wannan Imam Tabarani ya rawaito sa fi mujami a cikin littafin sa Mujamil Kabir من طريق محبوب بن حسن دقا هنير محبوب بن حسن وقبيب بن جعذر بن جعدر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث ياتي كذوا غا صحاب من قال لنا معاذ بن جبل الله يقارى مسير جا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة idan manzo Allah ya ki- ya miƙe zuwa sallah zai yi sallah kenan rafa ya dai yana daga hannuwansa kiyala uzunaihi daidai wurin kunnuwansa kabbara sai ya kabbara arsalahuma bayan ya kabbara sai ya sake su summa sakata sannan sai ya shiru kaɗan wa fi ruwayatin a wata ruwayar kuma wa rubbama ra'aitahu yada'u yaminahu ala yasari an fahimta idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar sai ya saki hannu a ji da kyau me kenan ya aurin sadalu na'am a wa fi ruwayat a wata ruwayar kuma wa rubbama ra'aitahu sahabu ya ce su da yawa na kan gan shi ya da'u yaminahu yana sanya hannun damansa ala ya tsari a kan hannun hagunsa kirjinsa ma'ana yana haka me kenan kuma nan abdu kenan in kai sallo a sallah annabi yayi an fahimta in kai qablu ita ma haka duka suna akwai ruwayoyi an fahimta amma ruwayar da suka fi ƙarfi shine ruwayar qablu an fahimta kamar yadda Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anami a Sheikhuna Sheikh Ibrahim ya sallallahu anhu ya kawo a cikin littafin sa na Rafuqul Manan wannan littafi ya kawo hujjoji masu yawa ya kawo hadisai masu yawa ingantattu akan cewa cikakkiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah shine a sanya hannun dama ya danna hannun hagu a kirji da haka mu ‘yan tariƙar Tijjaniya, ‘yan faida Ibrahimiyya, to dama mu a kamar yadda Maulan Mashu Ibrahim yake faɗi cewa nasiyatin minni ila ikiwani fal tamsaku tariqat tijani tariqa mahadil fadli war ridwani ustisa bis sunnati wal furqani tariqa ce wacce aka gina ta akan as sunnati wal furqan akan sunnan manzo Allah da kuma ayoyin alkur'ani don haka shi ya sanya duk abin da za ga ana yi to akwai hujja a ayoyi akwai hujja a hadisai da haka shi ya sanya muke rike hannu a sallah ba ma sadalu ba za ka taba ganin dan faida yayi sallah kaga ya saki hannu ba a sai dai kaga yayi qabdu an fahimta yawa sai dai kaga yayi qabdu in dai dan faida ibrahimiya ne sai akwai hujjoji da dama wanda suka nuna haka an fahimta da haka mu ma haka muke yi kuma haka muke umurta duk wani wanda ya tambaye mu akan haka haka muke sanar da shi sai da akwai hadisai da yawa nan ba wurin kawo sadarin hadisan bane da yawa amma wata ran majalisi ya kawo akan haka to za mu kawo ko da littafin ne na Shehu Ibrahim radiyallahu anhu mu kawo hujjojin da Shehu ya kawo hujjojin suna da yawa yadda zaka gane hujjoji ne na yankan shakku wanda sai dai ka ce sami ina wa ɗana kadai dan ba abin da zaka iya kawo ya kautar da wannan wannan hujjoji babu sunna ce cikakkiya ga kawo ma hadisai ne ingantattu da ayoyi kai ko bai da ra'ayi ka kauce daga bare su in dai ka kauce sai dai in dama ba shari'a kake so ba na'am wal hadith wa'id bin hajar bin rabi'a al hadrami radiyallahu anhu qal da kuma hadisin wa'il bin hajar rabi'a al hadrami Allah ya kara masa yadda ya ce رأيت النبي صلى الله عليه وسلم na ga ma'aiki Allah ya ƙara tsira da aminta Allah ya ƙara tabbata gare shi fi nafta ta sala fi nafta ta sala lokacin da yake buɗe sallah rafa dai ya daga hannuwansa yala uznai daidai da wurin kunnuwansa thumma wada'a yadahu sannan ya sanya hannunsa al-yumna na dama ana ji na an ji karatu ko ala kaffaihi yusra akan tafin hannunsa na hagu ana ji wa rusigi wa sa'i a daidai nan a rusigi shine nan inda mutum yake sa agogo an bayyanta kenan ya rike daidai wurin agogo kuma wani lokaci yana rike kan yatsun an bayyanta na'am summa taituhum ba da zalika fi zamanin manzo Allah ya ta yin haka bayan haka cikin zamani mai tsawo a fihi bardun shadidun lokacin da sanyi ya tsananta fara'aitun nasa sai muka ga mutane alaihim kullu thiyaba tuharraku aydihim ta thiyab sai zama mutane suna tusa hannuwansu a cikin rigunan su saboda tsananin sanyi an fahimta wannan a wannan hadisi a rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi da imam abu dawud da imam nisa'i mai hadisi yake nuna mana cewa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dora hannun dama akan hannun hagu kenan yana ne yana kablu wa hadisi abi umairin asairi al-ansari hadisi abi umairin asairi al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu ala kara mace yadda fi ajratin min ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane goma daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mun Allah kare tabbata gare shi ya kasance idan kama ila sala in ya miƙe zai sallah rafa dai yana daga hannuwansa hatta ya hazzi bihima man kibai sai ya daidaita su da kafadinsa ثم يكبر sannan sai ya kabbara hatta ya kirra kullu azmin ila mawdihi har sai duk wata duk wani kashi na wata gaba ta tsaya daidai a inda take mu'tadilan yana tsayuwa da tsayuwa duk thumma ya kara sannan ya fara karatu ma'ana idan annabi ya ce Allahu akbar sannan sai ya maida hannun sai ya dora sai dukkanin jikin shi ya tsaya kyam sannan sai ya fara karatu an fahimta na'am Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa na Sahih bukhari Imam Nis, Imam Nasa'i da Imam Abu Dawud su ma sun fitar da wannan hadisi. Wa qaulil ma'mun daga cikin mustahabbai na sallah muka ce fadin mamu wal fazzi da kuma mutum daya fadin shi yace me rabbana walakal hamdu ko kuma rabb allahumma rabbana walakal hamdu an fahimta ko rabbana lakal hamdu duka ɗaya ne alal mashhur abita magana wace take mashhuriya da hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu sai da hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah jira da mun tala kara tabbata gare shi yace idza qala al imam idan limani jagora sallah yace sami Allahu liman hamida anji kalmar sami Allah wa liman hajjira me ce a sallah a me ce ita sunna kaga ce nan daban sami Allah wa liman hajjira daban rabbana lakal hamdu daban an bayyana to idan liman yace sami Allah wa liman hamida liman hamidahu fa qulu manzo Allah ce ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu ku kuma ku ambaci ku ambata wannan rabbana wa lakal hamdu an bayyana Bukhari wa Muslim su suka rawaito wannan hadisi. Sai musabi na gaba, wa ta'minu ba'da al-Fatiha da fadin amin bayan an idar da karatun Fatiha. An bayyanta amin bayan idar da karatun Fatiha. Li hadisi Alqama bin Wa'il, saboda hadisin Alqama bin Wa'il ana bihi daga mahaifinsa annahu shi mahaifinsa yace sallama annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun yi sallah tare da mahaifi sallallahu alaihi wa sallam kala sai yace falamma balaga yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya fara fatiha ya kai har aya karshe na ghairil maghdubi alaihim waladdallin kala sai sahabin ya ce, Amin, sai muka ce, Amin. Ana ji? Wa akba biha sautahu, sai aka, a manzala ya ce Amin sai sassauta sautinsa, muryarsa. Ahmad, Imam Ahmad, da Darul Qutni da Hakim da Imam Tabarani duka sun fitar da wannan hadisi. Wala hadisi Abi Hurairah da hadisi Abu Hurairah Allah ya kara mishi da kale ce. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yake kira da mun ta Allah subhanahu wa ta'ala ce. Idza qala al-imamu idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa qulu ku kuma ku ce ana ji annabi ya ce in liman ya ce waladdallin ku kuma ku ce amin wannan alifin din akwai madda a kanta ba amin ba amin sai an ja alif din nan ta farko ta a din an bayyana a sannan da ce min ana ji duk ka je ka duba duk littafin da kaga anin a rubuce za ka ga akwai madda a sama akwai akwai maddi akwai alama na mad na ja an bayyana cewa amin na fa innahu yadda al'amarin yake shine man wafaqa qawluhu qawlul malaika duk wannan fadin sa na amin yayi daidai da fadin amin na malaiku gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta mai duk abin da ya aikata na baya daga zunubinsa irin dai hadisin da muka ambata jiya na wanda ya faɗi sami Allah rabbana wa lakal hamdu yayi daidai a sami Allahu liman hamida yayi daidai da sami Allahu liman hamida na malaiku shi ma Allah zai gafarta mai zunubansa da ya aikata a baya haka shi ma wanda ya faɗi wannan amin da ana cewa amin su mal ana cewa wala dalle ai addu'a ake ko ba haka bane addu'a ne tun daga bismillahir rahmanir alhamdulillah rabbil alamin yabo ne arrahman rahim malik yawmiddin duka yabo kace Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko ihdinas siratal mustaqim to ka fara addu'a Allah muna roƙon ka shirye da mu hanya madaidaiciya ko to wace irin hanya sai ka ce siratal ladzina an'amta alaihim hanyar wa'innan bayin naka da kai ni'ima a gare su, ko su ne mai, Allah ya faɗa wata ayar ko, minan ne, minan nabiyina, wasu jiƙina, wa shuhada, wa salihin, wa suna ulayi ka rafiƙa, to wa'inna Allah ka sanya mu a ciki. Suranar lazina an tarai, sai ka ce, gairin magadubi Allah ba wai na kai fushi da su ba, gair magadubi alai ba na fushin kai tabbata gare su ba, su ne Yahudawa. wala dalil Allah ba kuma tabarkin batattu ba sune nasara to ai addu'a kai ko to a lokacin sai mala'iku kuma su ce amin mana Allah ka ansa wannan addu'a kai ma kuma ma mu sai aka ce ku ce amin Allah ka amsa to idan amin din ku sai daidai da amin din mala'iku Allah ya gafarta ma zunubin da ka aikata ga a rayuwarka tun daga lokacin da aka haife ka zuwa wannan lokaci Allah ya gafarta mana zunubanka gaba da Allah ya gafarta mana albarmar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Malik ya fitar da hadisin a cikin mawadda Imam Al-Bukhari ma ya fitar da shi Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i duka sun fitar da wannan hadisi sai a musahabi na gaba a cikin musaban sallah wa tasbihu da yin tasbihi a ina fi ruku'i a cikin ruku'i wasujudi da yin tasbihi a cikin a cikin sujjada an fahimta na'am kamar yadda aka sani dai idan an zo ruku'i tasbihin da ake shine subhana rabbiyal azim ko ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi an fahimta in an zo sujjada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi an fahimta ko ka dakata a subhanar rabbiyal a'la ko kuma ka hada da subhanar rabbiyal a'la wa bihamdi an bayyana duk da akwai kauli na akwai hadisai wanda suka nuna manzo Allah ya kan yi subuhul quddus rabbul malaikatu wa ruh a sujjada amma mu a mazhaban malikiya ya ka dau subhanar rabbiyal a'la wa bihamdi a cikin me sujjada subhanar rabbiyal azim wa bihamdi a cikin ruku'u an fahimta na'am a والسجود السجدة لقوله عليه الصلاة والسلام سير فتن وانا تيرا دا من تسكة فتا قريشي كما رواه ابن مسعود كما عند الله بن مسعود يرويته إذا ركع أحدكم النبي يقول أنت ينكو يركوه فقال سيشي في ركوعه أتكي ركوع إنسا سبحان ربي العظيم أركي يا تبتا دا الله أركي يا تبتا دا الله العظيم من جرما wannan subhana rabbiyal azim shi ake yi a ina a ruku'u ana ji salasa marra so uku so uku saboda a samu mai a samu tiri zai ce subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi aya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi biyu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi uku shi ake karantawa a ina a ruku'u idan kuma kai liman ne to an so ka karanta kafa biyar su biyar saboda mamunka su samu damar karanta ukun amma an kai ukun to kila su sai dai biyu kuma ukun ake so a samar an fahimci me nake nufi nan kai liman in kana kana ainihin jagoranta sallah to an so ka karanta kafa biyar a biyar din na ya an samu wuturi ko to za ka iya raba biyar daidai dole ɗaya ya samu ko na'am don haka sai ka karanta kafa biyar sabida mamunka su samu damar karanta kafa uku din salasa marra idan mutum ya haka manzo Allah ce faqad faqad iya ukun zai yi thumma ruku'uhu wa zalika adnahu sannan wannan ruku'a faqad tamma ruku'uhu idan ya haka hakika ya cika ruku'in sa wa zalika adnahu wannan ya isar masa wannan shine daidai da daidai an fahimta na'am Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da Imam Tirmidhi wani hadisi ibn Abbas da hadisi Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yarda ko ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa Abbas alayhi salatu wassalam annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa maiki da tsira da mun ta Allah ta tabbata gare shi kala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane innahu lam yabqa min lam yabqa min mubasharatin nubuwa ku sani ba abin da ya rage na daga albishiri na annabta ko ko bisharori na annabta illa ru'ya saliha sai dai ainihin mafarki na na managartan bayi mafarki na bayan Allah managarta saboda tunda Allah ya koni to shikenan an kulla magana annabta ba la nabiyya ba'di ba wani annabin da za a sake aikowa amma abin da zai rage shine mafarki na bayan Allah na gari an fahimta yaraha muslimu wannan musulmi zai gani aw tura lahu ko a ganin mushi shine wanda zaka ga mutum bawa Allah sai ka mafarki da wani gashi yana kyakkyawar kama gashi alahira da sufa mai kyau ko kuma kai din kai mafarki da kanka ko kuma wani ya mafarki da kai zo ya gaya ma shine a shine yanda mala yake faɗi a nan cewa yaraha aw tura lahu kai idin ya gani da kansa mabarkin ko wani ya ganin masa kamar da yadda ake ta mabarki da Maulana Musho Ibrahim radiyallahu anhu ko mafarkai na kyau mafarkai wanda suke nuna abubuwa mai kyau mai daɗi wanda yake nuna ma lallai an yi tafarki mai kyau kuma an tafi kyakkyawa me yake nuna ma kai ma ka rike tafarkin sa za a dace an bayyana na'am manzo Allah ya ce la aitura lahu ألا كثورا وإني نحيت أن أقرأ القرآن راكعا كثني نيتنا أن هانيني da in karanta alkur'ani a lokacin ruku idan mutum ya ruku'u ba a yaje ya karanta alkur'ani ba da ya ka yaje yi tasbihi na'am au sajidan ko kuwa ina mai sujjada ba a yaje karanta qur'ani ba da ya ka yaje yi tasbihi na'am amma ruku'u idan za ku yi ruku'u manzo Allah ya ce kun ga idan a za yi ruku'u abinda aka umarce ni da yi fa'azzimu da haka kuma na umarce ku fa'azzimu fihi rabba ku girmama ubangiji me ya girmamawa shine subhana rabbiyal bi azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi raba wannan guda ukun to uku ko kuma in jagora ne to biyar an bayyana wa amma sujudu amma in an yi sujada fastahid fi du'a bayan kun yi wannan tasbihin subhana bi ala bi hamdi to ku iya kokarin ku wurin yin addu'a fa qumina an yasda an yastajaba lakum muna kyautata ta Allah ji an samu an fahimta a sujada bayan ka gama subhana rabbiyal a'la bi hamdi subhana rabbiyal a'la bi hamdi subhana biyal ala bihamdi zaka iya addu'o'i a wurin annabi yace idan mutum abubuwa suka dame shi ko wata damuwa ko wani tsanani ya zama idan zai yi sujjada shi ta ƙarshe bayan yayi tasbiha ya sa addu'a a wurin in ya iya da larabci yayi in bai iya ba da yarensa da Hausa yayi Allah ba yaran da baya ya ubangiji abu kazan nan da ya damun Allah ka kawo mu mafita amma amina ba ruku ba sujada amma wata sujada ta ƙarshe wacce daga ita sai zaman tahiya sai sallama a ita ake nufi an fahimta a ita kai iya kokarin ko saboda innal musallimu naji rabba shi mai sallah yana gani da ubangijinsa ne manzo Allah ya ce ba inda bawa ya fi kusanci da ubangijinsa kamar lokacin da bawa ya sujjada to lokacin da kai kusanci da ubangiji kai ko kana da bukata me ya kamata ka yi ba sai ka mika ba na'am da haka wannan yanayi da muke ciki a Najeriya mu ta kokari muna mika wa Allah a sujjadin mu na ƙarshen sallah an fahimta bi tai bi ta kokari a taki da daddare kai raka'a biyu ko raka'a hudu gwargwadon yadda zaka iya raka'ar sujjada ta ƙarshe ka tsaya a cikin ta kai ta miƙa wa Allah kai ta miƙa wa Allah bukatunka insha Allah kamar yadda annabi ya faɗa Allah kuma zai ansa Allah ya ansa mana bukatunmu alfarmar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am wa na'am manzala wannan hadisi da makaranta yanzu Imam Ahmad da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam Nisa'i dukkanin su suraito wannan hadisi sai mustahabi na gaba daga cikin musabban sallah wa tadwilil qira'a awai ta karatu ana ji a wata sallah fi subhi a cikin sallah asuba ko da takaita karatu a sallah azhar da imel da magriba da la'asar fi afwan da tawassudi aina a sallar isha an bayyana to wa'innan wannan takaita sallo a karatu din da kuma tawassudin an samo su ne da hujjar hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lima ruwaya anna Umar abinda aka rawaito daga sayyidina Umar bin Khattab Allah kara miji yadda annahu cewa sayyidina Umar yace sayyidina Umar kataba ila abi Musa al-Ash'ari ya rubuta wa sayyidina Abu Musa al-Ash'ari lokacin yana gwamnansa lokacin sayyidina Umar shine halifa ya rubuta mishi cewa an a ya rubuta mishi cewa ya karau fi subhi bi duwalil mufassal idan za ka yi sallah asuba ka karanta duwalil mufassal ana ji wa qara'a fi zuhri idan za ka sallah azhar ka karanta awsatil mufassal wa qara bil maghribi idan zaka yi sallar magriba bi qisar bi qisaril mufassal ka karanta qisaril mufassal to wani zai tambaye ni yace a me duwalil mufassal an jira me awsatil mufassal menene qisaril mufassal malaman kira'a sun kasa alqur'ani kaso uku akwai surori masu tsawo suna ake ce musu duwalil mufassal akwai surori ɗan je ɗan tsakatsaki su ake ce a usatul mufassal akwai surori wa'inda su kuma gajeru gajeru ne su kuma ana ce musu kisarul mufassal an bayyana misali wal mufassal sune kaman suratul baqara suratul ali imran suratul nisa'i a suratul an'ami suratul anfali an bayyana wasu na ta hada da suwata tauba wayannan su ne suwata walil mufassal to a ina zaka karanta wayannan a sallar asuba an fahimta amma su kuma wayanda ake ta autadil mufassal su kuma sun fara a a didda akwai kauli da yawa na malamai a aka ce wasu suka ce ya fara daga suratul hujurati zuwa suratul abasa an fahimta sannan akwai kuma a mufassar din da ya fara daga suratul abasa din zuwa suratul duha wa duha sai na ƙarshe su kuma wannan aka ce musu aktarin mufassal wayna suna da yawan rabar mufassal ma'ana yawan karanta fatiha ita take raba ai sura da sura ko da kana ce bismillahir rahmanir rahim an gama wata sura za ki ga wata ko to ana yawan maimaita shi daga daga suratul duha zuwa ƙarshen suratul nas ana cikin karatu ya karanta bismillahir rahmanir rahim idan kuma bakara ce ake fa ila kaji mutum ya awa wurin gudu baka ja mutum bismillah ba dalili ciki kawai karatun ake ta nutsawa an bayyana to wa'annan sune aka zayyana aka ce a dinga karantawa a cikin ainihin surori a cikin alqur'ani a cikin sallah an bayyana sallar da aka fito a tsawaita karatu sallar asuba sallar da ake so a yi ƙasa ƙasa sallar azhar sallar da ake so a ƙara ƙasa sosai sallar la'asar da magariba sallar da ake so a tsakaita daidai da daidai bai yi sama can ba bai kasa sosai ba sallar isha an fahimta mustahabi ne an so haka an fahimta na'am wannan hadisi eh, imamu bukari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi za mu karanta yanzu hadisin gashi kamar haka an Sulaiman bin Yassar an samu hadisi da Sulaiman dan Yassar yace kana fulanun wannan lam yuzkur isma ba ambaci wane ne ake nufi da fulanin din nan ba an fahimta wannan hadisi ne mufhami a cikin jerin jiyan hadisai wanda malaman musallawa hadisi suna ce wannan hadisi mufhami hadisin da ba ayyana asalin wanda ba ayyana sunan mutum ba an yi ibhami an ce wane ya kasance to waye wane an fahimta eh akwai wani ne akwai shi amma dai anan mu ba za mu iya sani ba ko sai dai kila malamai a cikin masu sharha kila sun iya fitarwa amma dai Allah ni bai kai ido na zuwa ga wannan ban yi mutala zuwa ga wane ne fulan din ba an fahimta to amma malamai kila masu sharha akwai ne suka fitar da wani ake nufi an fahimta na yu'ilul awwali a ulayaini min az-zuhri ya kasance yana tsawaita raka'a biyan farko na sallar azhar sune dama yake karanta sura shi go wai kaffafa al-asra idan zai la'asar kuma sai ya dan saukaka surorin ba zai karanta yawan ayoyin ba su kai na azhar ba wa yaqra'u fil maghribi yana karatu a cikin sallar maghriba bi qisaril mufassal yana karanta qisaril mufassal shine muka ce daga suratul Huj- ah, suratul abasa zuwa suratul duha an bayyana wa fil isha a cikin salar isha bi awasiqi yana karanta al awasiq ana ji wa fi subhi al awasiq din sune kamar suratul hujurat zuwa suratul abasa wasu ka ce ah, daga suratul fath zuwa suratul abasa wasu ka ce ah, daga suratul kitali ko kuma suratul muhammad duk sunan sunayen suran ne zuwa suratul abasa sallallahu alaihi wasallam wa bi subhi a cikin salatu ba bi tuwali da tuwalil mufassal shine dai wa'annan masu tsawon nan na farko guda shida da muka faɗa ko daga suratul baqara ali imran nisa'i har dai zuwa suratul anfali har zuwa suratul tauba an bayyanta na'am wannan hadisi kamar yadda ya gabata cewa imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne kuma ingantacce. Sai mustahabi na gaba, wal hay'atul ma'luma da yadda aka da, da yadda ake yin ruku'i sananne shine hay'a sananniya wa sujudi da sujjada wa julus da zama kama waradat biha hadis kamar yadda hadisi suka kawo mun kawo hadisi da ya koya mana sallah hadisin da muka kawo a cikin lokacin da muke yin fara'ilin salati mun faɗi yaya annabi yake ruku'u ya yake sujjada amma a ciki ba mu kawo ya yake zama ba ko to za mu kawo shi yanzu insha Allah ana ji domin me innahu alayhi salatu wassalam a labi an samu hadisi labi humaid as-sa'idi radiyallahu anhu kare kare yace innahu alayhi salatu wassalam cewa ma yake wannan tsira da mun ta Allah suka tabbata gare shi kana izaraka idan annabi yayi ruku'u ana ji ita dala yana tsayawa a ruku'u ya daidaita amma dai ne muka faɗa satin da ya gabata sai yayi ruku'un daidai watan gadon bayansa zai miƙe kamar yadda za a iya da ƙwariya akan gadon bayan shi bai kwanta ba shi ko bai ɗago ba saboda idan ya ɗago mai ƙwariya za ta yi za ta faɗo in ya kwanta ma me za ta yi za ta gangara to ana so ka daidaita daidai da yadda za a iya aje ƙwariya a gadon bayanka. Ana ji? Na'am, walam yusawwib rasahu bai durkusar da kansa ba ƙasa. Walam yuqra'ahu bai kuma ɗago kansa sama ba. Ana ji? Ya daidaita tsakanin ɗago kai da kuma durkusarwa tsaya daidai da daidai. An fahimta? Na'am. Wa wada'a yadai yana sanya hannuwansa guda biyu ala rukubatai a gwiwoyinsa ka annahu qadidun alaihi ma kaman zai dunkule kaman zai me za ce kaman zai kaman zai matse su ko ka ce kaman zai kaman ka sa ba hannu ka dunkule ma'ana ba taba su kawai ke ba yana rike su ne tamau yana rungu- yana rike su sosai da hannunsa na dama ana ji da kuma ɗaya hannunsa na mai na hagu hannun dama ya rike kafar gwiwa hannu gwiwa kafar dama hannun hagu ya wuce ya rike mai gwiwar kafar hagu wannan imamu nusayi sai ya rawaito wannan hadisi ana an fahimta innahu alayhi salatu wassalam ana hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada idan yayi sujada amkana anfahu yana tabbatar da hancinsa akan kasa wa jabahatuhu da gocinsa akan kasa min al'ada kasa wa nahaya daihi yana nisanta hannayensa an dambihi daga sansanin jikinsa nan jikinsa baya manna jikinsa idan zai sujada baya haɗe jikinsa har hannuwansa da me da jikinsa yana buɗa su ana ji wawa da aka faihi yana sanya tafuka hannunsa har zuwa mankibaihi daidai setin har zuwa mankibaihi daidai setin kafadinsa ko kuma daidai setin kunnensa daga kafada zuwa kunne a tsakanin nan kamar jeja aka ce in za yi daga hannu na kabara rama daidai na ake so to wurin da zaka sujjada nan ma daidai setin na ake so ba za ka sujjada ka jawo hannunka baya ba ba za kuma ka tura hannunka gaba ba a ya tsaya tsakanin kunne da kafaɗa. an fahimta haka manzon Allah yayi kamar yadda hadisi ya, ya gabata Imam Ibn Kuzaima da Imam Turmuzi duka surwaito wannan hadisi da muka ambata ne wa annahu alayhi salatu wa salam cewa ma'aiki wani tsira da aminta Allah suka tabbata gare shi kana idza jalasa ya kasance idan zai zauna fi raka'ataini idan yayi raka'a ta biyu dama an yi raka'a biyu a sallah me ake yi ba ana zama ba zaman tayya to ya kasance jalasa ala rijlaihi yusra yana zama akan kafar ta hagu kafa ta hagu zaman sallah ake so a koya mana nan yana zama akan kafar ki ta me ta hagu ana ji wana sabal yumna sai ya kafa kafar ki ta dama ya kenan ake nufi akwai wanda zai kwatanta mu yana zama akan kafar shi ta hagu yawa ga malamin da yayi kaga ya zauna akan kafar shi ta mai ta hagu kafar shi ta dama mai mata ya kafe ta to wannan shine zaman da manzo Allah yake yi amma a ina idan yayi raka'a ta biyu ana bi ta wa idza jalasa fi raka'ati al-akhirah idan kuma zai yi zama a raka'a ta karshe wacce daga ita zai sallama nan kuma ya yake yi addama rijilai rijilahu yusra sai ya gabatar da kafarsa ta dama ma'ana a yusra ta hagu ba zai zauna a kanta ba ana ji wana sabal ukra sai ya kafa ta dama wa qa'ada ala maqadati sai ya zauna akan sinyu akan a a mai al'ali kamar yadda mai kawaid ya kawo duwewakan duwewaka na mutum guda daya an fahimta kai mai zama sai ka zauna kan tsuwewa kanka guda ɗaya. An fahimta? Kafar dama, kafar hagu ka shimfiɗa da ita. Kafar dama ka kafe ta amma me ya bambancin wancan zaman da wannan? Shi wannan na zama na biyu na farko akan kafar hagun ka zauna. Shi kuma wancan zama na ƙarshe ba za ka zauna a kanta ba sai dai ka zauna a kan tsuwewanka guda ɗaya na hagu. an fahimta ita kuma kafa ka shigar da ita ta hagun ta dama kuma still tana na ina a kafe an gane wannan zaman shine zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani zama na ƙarshe dan Allah mu kiyaye mu dinga yin wannan manzo Allah yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ke yi dan Allah wallahi sallah ba abu wasa bace duk abin da yake sallah wallahi in baka yi yadda manzo Allah ya ba Allah fa ba zai ansa ba Allah yana ansan ibada ne yadda ya sanar da shugaba sallallahu alaihi wasallam shi kuma shugaba ya riga ya fadar mana ya kuma isar da sako ma asabai sun ruko sun sanarwa da tabi'ai tabi'ai sun sanarwa da tabi'u tabi'una tabi'u tabi'una sun sanarwa da atba'u tabi'u atba'u ga dinan dai wannan karni sun sanarwa da wannan har zuwa lokacin mu mu ma ka sanar da mu mu ka ci muna sanar da wasu haka ne kuma kuma dan Allah ku sanar da wani ku amma inda me yasa duk kokarin me yake yi a gudu tare a tsira tare don a samu rabo ranar tashi alkiyama sallan nan wallahi ita ce farkon abin da za a fara dubawa idan mutum ya je lahira sallah idan baka yi daidai ba ba ya za yi an duba an gabata an duba an gaba ta yi ba duk idan sallah ba ta cika ba duk sauran aikin ma ba za a kalla ba in ta cika sannan a dubi sauran aiki to dan Allah ne ya kamata mu yi dole ya kamata wajibi ne akan mu mu tabbatar da mun yi sallah kamar yadda aka ce a yi ba kawai kamar ra'ayitan nasa ba don wani yanzu yana yi cewa ha ba zama a sallan kawai sai ma an koya mu eh zama a sallan ibada ne in baka yadda ake so ba to ka bata annabi cewa yi kai sallah kamar me kamar yadda aka ce yi kamar yadda aka ce ai an bayyana na'am sai mustahabi na gaba shine alqunut alqunut a sallah ko sirran ana yin ta ne a boye qabla ruku'i kafin a yi ruku'i ana ji waya ji zuba da ruku ta halasta a yi ta bayan yi ruku'i kamar yadda ɗazu dai na yi bayani ko la hadisi asim radiyallahu anhu قال يتي سألت أناسا عن القنوت لا تنبيوت متاني أكن القنوت أكان قبل ركوعي شن أنا إنتني كفاي ركوعي أم بعد ko bayan yi ruku'i kar a damu bayan ida da karatu zan kwatanta yadda zaman yake duka guda biyu zan kwatanta a nan insha Allah duka zan nuna yadda zaman yake insha Allah an bada shin ana karanta kunuti ne kafin a yi ruku'u ko bayan an yi ruku'u kala tete qablahu ana yi kafin ruku'u qultu sai na ce fa inna fulana na lalle wane na ganshi wane kai akbarani ya bani labari akbarani an ka ya bani labarin ka annaka qulta ba da ruku ai ka ce ba a yi sai bayan ruku kala tete kazzaba lalle yayi ƙarya innama qanata rasulullah kadai dai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunuti ba da ruku'i bayan an yi ruku'i shaharan sai dai wata guda yana yi an bayyanta kenan wannan yana nuna idan mutum yana sane ba rafkan waye ba ba mantuwa yi ba to zai yi kunuti ne kafin me kafin ruku'i in ya manta bayan ya dago ruku'i yayi amma ba a sani duk da ban suka san in kawo matsala na rafkan ba za mu zo babunta a gaba da mutum zai manta kuma da alƙunuti ya ce zai mata kabli ko ba'adi gaba ɗaya sallar ta lalace sai da ba a cikin abubuwan da ba wa kabli ba wa ba'adi akwai alƙunuti yana nan za mu zo a gaba shi sa in a lura da kyau za a ga ban cika kawo matsala na rabkanuwa ba ina sani ba dan komai sai da na san karatu yana nan a gaba a hankali muna nan muna dab da wurin to in mun zo sai mu warware bayani in dai ba tambaya aka mun ba kan wani abu na rafkan wala ga bana kawo magana akan shi masail akan an bayyana amma an yi tambaya to wannan wajibi ne an sa an bayyana dan haka za mu zo akan bayani akan irin masail wanda ya samu matsaloli hatta matsaloli na rafkanuwan akan kunuti ne akan zama ne akan takbiri ne akan sujada ne akan ruku'i ne duk za mu zo malam jiya kawo su anan gaba insha Allah wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim turwaito shi ma'ana hadisin mutafaqu alai wala hadisi Abu Huraira da kuma hadisi Abu Huraira Allah kara miki yadda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya da minta Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabada ruku manzo Allah ya taba yin kuduci bayan yayi ruku kenan ya taba yi bayan ruku ya taba yi kuma kafin kafin me kafin ruku kenan duk wanda aka yi yayi shi ma wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim surwaitu Imam Bukhari sun ruwaito hadisi yayi yayi kafin rukui sun kuma ruwaito yayi bayan rukui kenan za a iya yi kafin rukui za kuma iya yi bayan rukui an fahimta wala hadisi abi humayd da kuma hadisi abu humayd Anas Anas radiyallahu anhu shine Anas Allah ya kara mishi da annahu cewa ila an qunutin fi salatu sirri an tambaye shi akan yin alkunuti a sallah asuba qabla ruku'i kafin ayi ruku'i aw ba da ko bayan an yi ruku'i fa qala sai yace ilahu ma duka guda biyu da kafin ayi ruku'i da bayan yi ruku'i kunna naf'alu mun kasance muna aikatawa qablu kafin ayi ruku'i wa ba'du da bayan an yi ruku'i duka muna aikatawa in ji wa in ji sahabin manzon Allah Anas bin Malik amma inda dan haka ana yi kafin rukuyi ana yi bayan rukuyi an bayyanta to wannan hadisi imamu ibnu maja ya fitar da wannan hadisi sannan a hadisin ingantayyi ne ingantacce ne to ita kanta alqunutun to da yawa wasu daga cikin samarin mu zaka ga da yake alqunuta ana yin ta ne a ne a bayyane a ɓoye kuma da asuba da yawa wasu kawai yadda aka yi shiru haka su ma suke shiru an bayyana yadda kawai suka ji liman ya yi shiru su ma ya su shiru in an ce Allah akbar su bi liman menene dalili sai da da a bayyana ke ai kaga za su koya amma me ya jawo musu rashin zuwa makaranta rashin zuwa karatu ko kuma a ce rashin tambaya ai dama abubuwan hudu ne ko kada ka za abubuwan kai uku a hudu ne kaka zama na biyar in ka zama na biyar wala ka kun kami tambata Allah ku sai ka allaka na ta kawo wannan ko ko ka zama malami ko ka zama dalibi ko zama mai yawan tambaya ko ka zama me ka ji magana in ka kaka zama na biyar in ka zama na biyar fata Allah ku sai ka allaka shine wannan ba na ba na ɗayan ba na biyun ba na ukun ba na hudun to ka shiga na biyar Allah ya tsare mu alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaman da yanda aka sani ita alqunutu ita ce kamar haka allahumma inna nasta'inuka ko wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa a- wa natawakkalu alayka wa naqna'u laka wa naqla'u alika wannan wa naqna wa naqna'u laka wannan na ne na farko ko wa la wancan na ce wa na'u wannan kuma na ce wa la a rike me nike so abin mata wa la'u an fahimta wa nak wa natruk man yakfuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa laka nas'a wa nahfid narju rahmatik ونخاف عذابك جدا إن عذابك للكافرين ملحق wannan shine alkunut an fahimta wannan shine alkunut bari sake maimaitawa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa naqna'u laka wa naqna'u wa naqna'u wa naqna'u wa nasruk man yakfuruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك جدا إن عذابك للكافرين ملحق wannan ita ce alkunut wacce ake yi a ƙarshen a ma'ana a a a a a raka'a ta ƙarshe bayan an karanta fatiha an karanta sura a wacce sallah sallah asuba kuma ana karantawa ne a ɓoye idan mutum ya manta bai karanta ba kuma na ce ba a mata kabli ba a mata ba'adi an fahimta wannan shine alqunuti kenan sai mu je musahabi na gaba wa du'a ubada tashahudi da yin addu'a bayan kai tahiyya ta biyu an fahimta ai mun ce an yadda a yi addu'a amma ruku'u ba ne ba a ruku'u amma sujjada ne mun ce ana yi ko to haka a tahiya ma bayan kayi tahiya din nan a tahiyatu lillah jiya na ce ba a zuwa a tahiyatu a tahiyatu an bayyana har zuwa ƙarshen ta an bayyana sannan an yi me an yi an yi taslimi da salati da taslimi ga shugaba jiya mun yi bayani ko an nike kawo cewa mu muna yin ne muna salatul fati an bayyana amma salati duk wani salati ne wani salati amma abin da yazo dai a cikin hadisai zuwa salatul ibrahimiya da haka ka iya an kai salatul ibrahimiya ka biyo kuma ka kara da salatul fati to ana iya bayan an gama wannan abi da addu'a a kara da mai da addu'a amma wace a ta biyu ta farko a a ta biyu an bayyana na'am ai an yatashahara fi jalsatil ula mutum ya tayya a zaman farko ya kir zuwa ƙarshen a tashahudaini zuwa tahiya ta biyu ta zaman biyu kenan ta zamana bayan ma'ana zama na biyu ma'ana zaman na farko za ka yi tahiya amma na biyu kuma ka yi tahiya sannan ka biyo da wannan addu'o'i an baita li'annahu waridu an nabi sallallahu alaihi wasallam domin ya gangaro an samar da hadisai akwai hadisi da ya gangaro daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fima amilahu sahaba daga abin da sahabbai suka aikata radiyallahu anhu Allah kara mishi da hadisi ibn mas'ud sai da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah kara mishi da kare yake wal tabata ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sai waiwaya zuwa gare mu fa kala sai yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku yi sallah fal yaqul sai yace at-tahiyyatu lillah ya fara da attahiyatullah ila har zuwa karsanta na abduhu wa rasula ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasula an bayyana shine karshen sa ko summa liyazid sannan sai ya kari min du'ai daga addu'a ma ajabahu ilayhi fa yad'u duk abin da yake damun sa sai addu'a a lokaci ko duk abin da yake tsoro ya addu'a a wannan lokaci an bayyana kamar yadda an yadda ya addu'a ina sujjada ita ma nan an yadda ayi amma bayan bai bayan kawo duka wayannan an bayyana na'am wannan hadisi a muttafaq alayhi ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka suroito amma wannan lafazin na Imam al-Bukhari walama karajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nisa an Ali karamallahu wajha da kuma hadisin da Imam Imam Muslim ya fitar Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nisa'i duka sun fitar da hadisin daga wa daga gwarzan sahabin nan sai na Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu na'am kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza qama ila salati dai miƙe sallah yakunu min akhir ma yaqulu baina tashahhudi wa taslim yana zama ƙarshen abin da yake yi tsakanin tahiyya da sallama yana cewa ga wata addu'a tsakanin tahiya da sallama ma'ana ya idar da tahiya me zai zo gaba ba sallama ba to kafin sallama yana wata addu'a ga addu'ar kamar haka Allahumma gifirli ya ubangiji ka gafarta mu ma qaddamtu abin da na gabatar a baya na daga zunubi wa ma akhartu da abin da na jinkirta nan gaba zan yi na zunubi wa ma sarartu da abin da na yi a ɓoye na zunubi wa ma alanti da abin da na yi a bayyane na zunubi, wa ma sarabti da abin da na yi shi na barna, wa ma an ta'alamu, wa an ta'alamu bihi, bihi, da abin da Allah subhanahu ta'ala kai ne ka fi ni sanin abin. Ai, akwai abin da ka, kai ka aikata amma Allah ya fi ka sanin wannan abin da ka aikata. Antal muqaddamu wa antal mu'akkar. Allah kai ne al-muqaddam kai ne al-mu'akkar. La ilaha illa anta. babu abun bauta da gaskiya sai kai to an yi wannan addu'ar to sai a biyo kuma da addu'ar ka kai dan wannan ita ma addu'a ka ce me ka nema gafara ka nema Allah ya je yon Allah ya je ma ka je wajen Allah ba zunubi ai ba abin da zaka nema kuma wanda ya wuce wannan ko sai dai ka ce kurbi da manzon Allah kusanci da manzon Allah neman yarda Allah kenan ko a ai yarda Allah ta fi komai dadi ko sannan kuma zamowa da manzon Allah shi kuma ya fi aljannan dadi ya zama a lahira kaka ga annabi nan kuma ya fara jannat daɗi ko ba haka bane na'am na'am a sai mustahabi na na karshe attaya muni bi salam damuntawa a lokacin sallama damuntawa a lokacin sallama ma'ana za ka sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah da mutum zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kadai ta yi, me yasa ya ba da wajibin, ya ba da farilla. Damuntawan musahabi, an fahimta, amma ya haɗa duka ya samu ladan duka. An fahimci karatun? Na'am, duka dai a tuna wannan me muke kawowa musahabai na sallah. Sai musahabi na ƙarshe, wata haruki sababa ita shakudi, da motsa manuni, da motsa ɗan yatsa na asababa a tahiya. التيمون على المشهور دام تابس مكان ما في إنجنتي لا حديث سيدنا عائشة رضي الله عنه إلى حديث سيدنا عائشة لكارة متيتا كان يسلم في الصلاة تسليمة تلقى وجهه manzo Allah yana sallama a sallah yana fuskantar damansa thumma yamilu sannan ya karkata ila shakkil ayman ya karkata zuwa ga barayin dama ma'ana bayan kan ya kalli dama sannan jikin ma yana dan karkata wurin dama kalilan kadan Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito wannan hadisi amma tahriku sababa amma kaga motsa babban yaza wala hadisi Ibn Umar ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda fi lafzin a cikin wannan lafazin ala sai na rasulullahi ce ala yace a shi mai ruwaya ya faɗi a Abdullahi dan Umar kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aiki wanda tsira da mun Allah suka tabbata gare shi idza jalasa fi salati idan ya zauna a cikin sallah wada kaffahu yumna yana sanya tafuka hannunsa na dama ala fakrihi yumna a cinyarsa na dama, ana ji? Wa qabada asabi'ahu sai ya dunkula yatsukan hannunsa, kullaha gaba ɗayansa, gaba ɗaya. Wa shara bi azrihi sai ya nuni da yatsansa allati tali ibhani wanda yake kusa da babban yatsa. Daga babban yatsa sai ne, an gaji? Manuniya. Wa wada kaffahu sannan ya sanya tafuka hannunsa yusra na hagu ala qadrihi yusra a han a kafar a cinyarsa ta ta hagu amma shi zai shimfiɗa shi ba baya dunkule wani baya miƙa da wani yana dunkule a alhinsaru da bunsaru da wutsa yana ishara da sababa da ifani wannan siyasa wannan shi ake cewa hinsa wannan shi ake cewa bunsa na biyu wannan na ukun shi ake cewa wutsa wannan na ukun wannan shi ake cewa sababa wannan mai fadin shi kuma dan gajere ne girma ko shi ake cewa ibhami abin sunayen su kenan da haka yana ishara da ibham a da da ainihin sababa ana ji ashara bi asbihi allati tali ibhami yana nuni da yatsan so ne ke kusa da ibhami ibham shine wannan din kamar yadda na faɗa sababa kuma shine dai wannan mu muke cewa manuniya ko wanda duk abin da za a yi da shi yake nune ko shine wanda masu maganin gargajiya sukan ce ba a ibo magani da shi ko wai yakan karya magani ko wannan a can fikira su ce ko ba haka bane kila akwai abin da suka gano akan haka ko ba haka ba muna wannan fannin su ne ilimin su ne rawahu imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da imam muslim da Imam Nisa'i dukan sun fitar da wannan hadisi. Dan haka wannan shine ƙarshen bayani akan fasali wanda yake mana magana akan fada'ilu sala mustahabban sallah. Fasalin da ke gaba shine makaruhatu sala abubuwan ki a cikin sallah abubuwan da ba a san aikata su a cikin sallah. Sabida lokaci za mu tsaya a nan insha Allahu idan Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko mun zauna za mu ci gaba daga inda muka tsaya ma'ana fasali wanda zai mana magana akan makaruha tsara abubuwan da ba a so a aikata su a cikin sallah ma'ana makaruhai abubuwa makaruhai a cikin sallah idan ba a manta ba dai wayannan ainihin musabbatu din mun karanto su goma sha hudu tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha hudu tare da sauran bayani abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abubuwan da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah anan za mu tsaya a anan za mu tsaya da karatu sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa idan akwai mai tambaya yana iya ana iya yin tambaya a daga kamar minti biyar ko minti hudu insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi